halittunka yadda nake rayayye yau na mai da kai rayayye yadda nake dawwamamme yau na mai da kai dawwamamme yau da nake mawadaci yau na mai da kai mawadaci sai da haka ina roƙonka za ka samu lokaci ne ka zo mu gana ni da kai mahalicinka Allah zai aika ma wasiƙa doguwa yana son ganin ka sai buraka su zo kawo buraka da kake so a kai ka fadar Allah wani bangare daga zatin ubangiji kai ta kallon kuna hira kai da Allah kuna ganawa ya ubangiji kaza Allah ya faɗa ka faɗa wani zai zauna shekara goma wani duk juma'a ne da Allah wani kuma a sati wani a wata mahalicin ka kuna jira kai da shi in ka gama kuma jira yake nan sai barakan kai dauke amma saboda ganin Allah ya ba aljanna dadi to ba za ka iya koma gidanka ba sai dai kanka ya bata yin Allah ya faɗa aya ce inna allazina amanu wa amilu salihati allazina amanu wa amilu salihati yadihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar fi jannati na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma وتيتهم فيها سلام وآخر دعوهم وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين قالوا الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان كافة saboda imanin ka za a ce da mala'iku ku je wannan taguwa fa ta bata a juya na jamar zuwa inda gidanka yake a sararin samaniya za a juya a nuna inda gidanka yake sai taguwa ta ci gaba da tafiya ba dai imanin ba da daga wannan kallon Allah shi kenan kabar gidanka sai a kai ka inda gidanka yake sai ka koma ta jama'a mu da muke da wannan wanda za a ji a ba alfarma Allah ya ce yana son ganin ka manzon Allah zai in za ka zai gana da manzon Allah in ba aljanna aka yi ba ai ya fara ina wannan rayuwa sai ke rayuwar da yau da lafiya gobe lafiya yau da daɗi gobe daɗi yau da farin ciki gobe da farin ciki to Allah ya karɓi mu da imani da alfarma manzon Allah imamu dini ne zai to Allah ya saka to mu je قال قائل منهم إن كان لي طريق قال قائل ما زكي داعي فدا من عند رسكيس zai ce in ni kana li qarinin ai ina da aboki abokin nan naka kuwa samun yankin ba'asi aboki ne wanda yana musanta wa tayi kiyama ya kudu ya kudu a innaka la min al musaddiqin ya kudu na ta ai innaka yace ba kai لمن المصدقين كان daga cikin masu gaskata tayin kiyama aiza mutuna wa kunna turaban wa idza manna da madinu aiza mutuna wai shin yanzu a yau idan mun mutu wa kunna turaban tsayin ya rubuce mun zama rairayi wa idza man tsayin ya rubuce a inna ha ila yau la madinu la za a zake mai shan majazuna amana zakayya muhasibuna amana bincike an kara zalika aida yana musanta wannan sai sai da yi ta da halantun mutane ala zalika da kayan da yake wani sai wannan mutum ya ga ɗan uwansa hal antu shin ku dana mutalli'una zai yi ne ku ne mutum mu da kun mu je mu leka yi a gidan wuta mai ila nari ku zuwa da gidan wuta litar mira halihu mu duba halin ka bai kuno na zai ce la fasala fare fi sawai zai ba za su naka ba sai ya ce to yi ne zai gani fasala a zalika da ka'idu sai zai leka wannan wanda yake magana min ba wani jannati ta bangaren wannan aljanna fara'am sai zai yi ayin ra'a karinu hu ya ga abokin nan na fi sawayil jarin daga tsakiyar wutar jahannama ai wasu nan na da tsakiyar wuta ya aka yi kana tallahi in kita da turbi kana lahu tashmitan saboda goran ta masa yace tallahi na rantsa da Allah in bin da mutsafa bata nuna sai da kitta ai karar da na kusanta na kurdi ne ma na halaka ai na tuhuli kani ka ku zan ka halaka da ni bi zuwa yaka da basar wanka wa laula ni'matu rabbi la kuntu min al-mudirin wa laula ba dan dai ni'matu rabbi ni'mar ubangiji na alayya a gare da imani na ban da Allah ya min ni'ima na imani da Allah ba la kuntu min al-mudirin ai da ni ma ina da shi wanda za a halanta da su ma aka tare da kai nar a wuta وتغول أهل الجنة ثم يلقى الجنة فقل نعم أفما نحن بميتين وتقول أهل الجنة يلقى الجنة فتزاهل أفما نحن ينزلون ومزما بميتين نجد وبا أبا أبا متوا أبا بلا ممتوا منا نرأي إلا موتة الأولى وما نحن بمعذبين إلا موتة الأولى إما أقول متوا متوا أشتبركوا إتشي التي في الدنيا وتتكي الدنيا وما نحن مو وجاب معذبين بام من الذي أذكر هو إتمام جير ne fahimtarwa ne ta nazar na jin daɗi wata hadisi bi ni'mati Allah ta'ala zantar da ni'imar ubangiji shine wannan inna hada la huwa al fawz al a ce yau ga azim mutum nan ba mutuwa sai rayuwa kullum cikin jin daɗi min ta'abidu la hayat na dawo da rayuwa wa adamu ta'abidu da rayin azantarwa inna hadha allazi zakara li ahli jannati kun ga wannan abin da aka ambata wa ƴan aljanna lahu wal fawzul azim wannan rabo ne babba allahumma aj'alna minhum Allah ka samu wa muna daga ciki na'am بمثل هذا
ga فليعمل العاملون irin da ya kun gani domin su da hada ka ga misalin wannan fali amal al'amilina mai aiki in zai yi aiki ya yi aikin da zai shiga aljanna kila ya kali mai zalika za a gaya musu ya kila hum ya kulu na hu a'a ko kuma su ne za su gaya musu na'am أذلك أكثر نزلا أم شجرة الزقوم Allah yana tambaya a alaihi lisbamul inkari a zalika za da gani izinin jara Allah mu lil budi wala ka jara hu kidaban la muhallala min al iraj a zalika la mazakuru na yanzu shin wannan abin da muka ambata mu kairo shine mafi alkairu mai gina wajen masauki yau ma ya idilin nazili shine abin da aka yi tanadi ga mai sauka nuna rai daga masauki ga bako wa gairi da wani za a muje da rafin zakuru wai ko ita ce zakuru ya ce almu'iddatu wanda aka yi tanadin ta bayanin na daga yan wuta wai ita wani itaciya nuna ga mafi tana daga muni itaciya alamurru wajen ɗaci bidiyo ha mace yanzu to Allah tana tana tana tsuruwa nan to ba zini gari ne abuja kama ka ya ce kamar daga baka dan zamu zo muku da ita inna ga Allah إنا جعلناها تجنة للظالمين inna ga Allah Allah yace mu mun sanya wannan itaciya fitnatan jarraba ce lil zalimin wa kafirai min ahli da maka da yan maka ina kalu yayin da su kafirai suke cewa Allah da tariqo shajar da wuta tana kona itaciya fa kai ba tambiti yaya za a yi kuma a ce ice ya tsuro a wuta innaha إنها شجرة تخرج في أسد الجحيم innaha ita wannan itaciya shagare da itaciya ce ta karbi wanda tana kurowa fi asali da yana tsakiyar gurbin wutar jahima ai ƙara jahannama can gurbin jahannama wa da saniya rezunan ta kuwa tartabi tana yaduwa tana ɗaukaka ila da rakatiya zuwa ga ramin wutan can gargar wutan yanda al'adar ice yanzu a nan ice ya sa kawo reyon sama bai to yi gindin ne a sama reyon ne a ƙasa rayin ramin wuta zai riga duk ramin wuta kuma rayin ƙasa yake yi da kuma ramin yayi sama rayin yayi sama to ramin wuta yake yi rayin yana yin ƙasa haka Allah ya yi ta eh ai sai aka ce da na'am سلوها كأنه رؤوس شياطين dalwa shi wannan itacen wato hudanta ai dalwa alamun shabbahu bi dal'in nakal ana kamanta ta da hudan dibino ko kuma 'ya'yan dibino ka annahu kai ka ce rukusun shiyaɗi ne kan kumurci ne mucijiya yanda zai kan mucijiya karama haka wannan- wannan hudan ce yake al'ayat mucijiya alƙaliyatul mujira na mummunan magana to haka yake fa innahum فإنهم لآكلون منها فوالون منها fa البطون innahum su wayannan kafirawa la akiluna min azabiki ma kabar ya tare da munin talihi dadi duriyin saboda tsananin yunwarsu famali wurin min alfudun da ita za a cika musu cikin su baki daya ثم إن لهم عليها لشوبا من bayan هميم idan ya ije al'adar mutum ne dole ya fito ya sha ruwa to Allah ya ce bayan sun ci ijen sun ma inna lahu alaiha a gare da na shauban mina hamimin akwai ruwa mun zali wanda za a ga ai ma'u hara ruwa ne mai zali ya shirya muna zafiyar sayar da ni da bin ma'akuli sai ya cuɗanya da abin da suka ci na fa ya firo shauban da hutu ya zama kamar gaya a cikin mutum ya kame kyam sun ma ya Allah ya ثم ce إن مرجعهم لإلى to الجحيم bayan wato malamai sun faɗa shi dan wuta yana wuta idan yana jin yunwa na wuta to akwai inda ake fidda shi ya ci tuwo ya sha ruwa eh amma gurin wai ba fili ne haka ba filin ne na wuta daga zurfin wutar za a fidda su zuwa wannan gurin su ci wannan itace da ƙuniya bayan nan kuma su sha wannan tafashashen ruwa to kaga an ci an sha haka ne ba to kuma sai a mai da su karkashin wutan can ɗin ramin wutan sai a tashi ne da su eh tunda inna marja'u ثم mahum إن مرجعهم لإلى الجحيم ayyuki da Allah suna ba da baya da Allah ya karbi ne ya suna ba li shaybil hadid saboda shan tafashashen ruwa wa annahu karijiya dan wannan wutan ba ta cikin wannan zurfin tana wajen ta sai sun fito za su ya kuma sannan a nuna su ciki inna wum إنه من فوضاه to alafahu dama za su gamu da a ba wani iyayensu abin da ya Allah ya kama ganin gamuwa da iyayensu sun daɗe ne da tambaya a wa a ba unan lawwali na a wa a ba unan lawwali ina iyayen mu Allah ya ce kar ku dawo aikin da suka yi kuka yi inda za a sa ku nan za a sa ku sai a ce kuna neman iyayen ku to ga su nan kuna azaba su ba suna azaba inna hum alafau ay wajadu a ba un za samu iyayen nasu a rami na wanda suke ɓatattu ba sa kan tabarki هم على آثارهم ba da ban يهرعون zabo ba su din nan ala asir bisa wa gudagunan su yura una yar ajuna ila itibar suna gaggawa izuwa ga suna cuɗanya izuwa ga bin su arba yakra una ne suna gaggawa aikin da iyayen suka yi suna yi to yake nan an kawo su sun an hada su da iyayen guri daya وعلى وعلى قوم قبلهم أبصر الأولين wani kada hakika ran da kablahu can gaba da Allah ya ce sun bada azhar al-awwali ne yawa yawa na jama'a farko min al-umam al-maliya al-ummatai wanda suka riga suka gabata ولقد أرسلنا فيهم منذرين Allah ya ce amman dan makaba musu hujja wala kada hakika arsalna biyyan munzarina hakika Allah ya ce mun aika a cikin su masu musu gargadi min ar-rusul daga manzanni mu kawo jira masu tsoratar da su
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ya dan uwa ka duba ka gani kai fa yaya kana aiki wata mun gargadin wanda suka kariyar wanda suka kizin gargadi ya yi alkafiri na kafirai aiki yaya wai kariyar ke kasance ne musu azaba إلا عباد الله المخلصين Dukkan da kaga ya samu tsira illa zai dai ibadallah bayan Allah mukulisina daban mukulasina daban mukulasina ai su ne almu'minina mu'minin fa inna yumnaji su ne wanda za su samu tsira min al'azab da min al'azab ne kilafin saboda karkakar su fil ibada ta wajen ibada aw li anna la akalasahu ko kuma Allah ya karkace la ha alayya izuwa gare su yanzu kirata wani karatun fata Allah ana karanta da mukulasina bayan Allah ne tsarkaka ku irin waɗannan wanda suka yake ga aiki Allah yake ba ka cikin wannan azaba ولقد نادينا من فلنعم المجيبون wannan da hakika na dai na nuhu annabi nuhu hakika ya kira mu inji Allah irin annabi nuhu ne wa Allah bi kauli ya akwai ayar da yake cewa rabi inni magalubin fanta أني مغلوب فانتصر ya ubangiji mutanen nan ban suna zo su magalbi na Allah ka taimake ni to haka yi ne irin da annabi nuhu ya Allah ya ce hakika ya kira mu sunansa ko abdul gafar dalilin da aka kira yin nuni wani kaunar an ce wani kare gani da tsaro a jikinsa sai karkar da yayi sai karen ya ce nuni ni kake kyama ko wanda ya yi to duk lokacin da ya tuna da wani magana sai ya je zuciya sanan ni ila madalla almujibu na da amsa wa annabi nuhu da muka yi na hannu mu dana da'ana ya kira mu alaƙa ne da mutanensa fa'alaka na mu halakar da su bin da rage da bilmiya na ruwa ونجيناه وأهله من الكرب العظيم Allah ya ce wa rajina wa mun kai rabe da annabi Nuhu wa ahlihi da iyalansa amma ban da matarsa da ɗansa yana da karbi daga wannan bakin ciki azumi mun girma algaraku na duniya wannan duk sun tsira maza 40 mata 40 sun suka tsira da annabi Nuhu kuma sai dabbobi da aka ɗauka Allah ya tsoratar da su kowane sun ji an ɗauki guda biyu amma ɗansa kan'ana bai tsira ba yana cikin ruwan matarsa ba bata iya ba nafi ne na qur'ani ya faɗa da raba lahu masalina da alwara ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط qalata كانتا تعبدون من عبادنا صالحين فكانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيلا يدخلا النار مع الداخلين mata nawa ne tana ciki ita matar ita ma an halakar da ita shi ko kana ana an halakar da idan annabi ne ya kawo hanzari ya ce ya rabi ina bi min hadu ne na wa وقيل ذلك إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين kana ya nuhu قال يا نوح إنه ليس من أهلك innahu amanu إنه عمل غير صالح فلا تجعلني ما ليس لك به علم ni aibu إني أعوذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الكافرين wannan kaga lokacin da ake halakar da shi ya gaya Allah ko ta ubangiji ga ɗana can shi ko da Allah yana fa hala bai lahu mal mawji fa kana min al mugraqin sai da aka ɗaga tsakanin da kumfa yana kallo yana kumfa yake ɗana zo سعوا إلى جبل يعصم من الماء لا عصم اليوم من أمر الله قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين kun fare rana baki kiran so ce ba baka ne zan je gurin wannan ko dutse zan hawo annabi a yanin ya ce ba wani tsira a yau sai da imani da Allah to kuma tsakanin da da uba Allah yana kallo ga malaiku so zo za a halakar da dan fakar an ana niyya da aka duba ya gani sai Allah ya ce ku yi hijabi ku fa hijabi kar uba yana kallo akai ga ɗansa ai hijabi wahala bai na hulmai da sa ka sa kun fatun da niyyar ki da kun bayyana ba babu ya shiga gargar ruwa to yasa duk tsakanin alaƙar da take da da uba abin tsoro eh da abin da za ka yi wa ɗa ko ɗan ne ne za a harbe ko na kara ya gaba uban a ɗan nemi wani guri a ɗan kauci inda uban ba zai gani ba haka yana da kyau ka duba dai kafiri ne Allah ya ce ba za a halakar da ɗan a gabansa ba ɗan sa ijabi aka za a gane kuma duk wahalar da yake ya ma dan ne sanadi amma duk da haka fa da yake ya ubangiji dana Allah ya ba dan ka bane ko da kai ka yi aikin nasa ba irin naka bane kada na tambaya naka abin da baka da sani in ko kana tambaya ina kokari na tsane ka kada ka zama masu rige wa kanka lada daga nan yaji ba Allah yake to yake na ya je maka da dan naka yi a wannan ruwa aka halaka da ɗansa shi ko annabi matarsa ita ma bata tafi ba amma akwai wanda ta ba Allah ita kuma jirgin ma bata yi ba Allah ya tsere da ita wata tsohuwa annabi ne yana yin jirgin ya ce annabin Allah ne kake yi yace jirgi ne zai yi ne dalili ya ce ai ruwa ne zai ci duk duniya yace aka yi ta tunuwa ga gudunmuwa na ta kawo itace kai da safayi sai ta zaura ta tafi to da duba ne ya ba ya dare ta ba bayan ɗaya wannan nan ya fice wasu malamai sun ce shekara guda wasu ce wata shida wasu ce kwana arba'in ana nan duk duniya ya zama ba gini ba komai duk wani ina irin mai rai ya mutu sai matar ta taya ta zo gidan annabi ne ta ce ni ka ce za a yi ruwa wanda zai ce ga duniya ni yanzu na taya daga mulki ce za a yi yan gama da shekaru nawa ma yanzu shi ya manta da ita manta a ruwa mun da ya taya Allah yake Allah bai manta da ita ba da ta samu tsira to yi ne Allah yake cewa wa najjayna wa ahlahu a ahlan na ga muka ware wanda babu su a ciki na'am wa ahlahu min al-karb al-azim daga wannan bakin ciki babba wa ja'alna zurriyatahu hum al-baqi amma da yake gurin shi annabi nuhu to su ne yanzu duk wani zuriya bayan annabi nuhu wannan mutane 80 ne su suka yadu sannan su kunna wannan nasabi alaihi salam wa kana lahu thalatha aulad yana da yara uku akwai sama وهو أبو العرب هنا أبو اللارباوة أكوي فارس هنا أبو اللارباوة فارساوة دروماوة أكوي هاما شوفوا هاما لو كوا شين إيايين mutanen Sudan da kuma mutanen baban mutanen Turkawa da Kalarajawa da ya juje da majuju ma hunalika sai nan su ne wanda suka saura Allah ya ce mun yi wannan ne wa tarakana alaihi wa tarakana alaihi bila shirin da Allah ya ce mun wanda da su alaihi salamu hasan ana wa annabi ne yake kyawun yabo bil akiri da jama'a kare min al anbiya na annabawa wal umam da al ummatai ila yawm al qiyamah da har zuwa ga ranar gobe qiyama salamun ala nuhil alamin wannan aya ta salamun ala nuhil alamin malamai suna ba da falalanta duk mutumin da ya wayi da ya faɗa ta uku to wannan dan nan dai Allah da miki ji ba zai cije ka ba eh in ka ce salamu ala min fil alamin salamu ala min fil alamin fa uku to gaskiya Allah bai ga lakalanka da miki ji eh a wannan ran nan to Allah wasu malamai sun ce har kula ma mai imani wanda imanin da ya fada ga yake kula ma ma dauka zai yi a hannu to saboda haka jama'a Allah wato Allah ya ce salamu amince ta bada muna gare ana nuhin da annabi nuhu fir'auna ne da cikin ta kai baki daya inna kazalika najzil muslimin inna mu kazalika haka nan kama jazainahu kamar yadda muka saka musu na jirgin musulina haka muke saka duk wanda yake kyawun aiki
إنه من عبادنا المؤمنين innahu domin shi annabi nuhu min ibadina almu'minina yana daga cikin bayan mu'minai in ji Allah ثم أدركنا الآخرين Allah ya sha ma bayan su ko mun halaka da wasu jama'u kabaran mutanen sa